bangwayen ka'aba biyu sun rushe ɗayan ya yi rauni ɗayan ya zama yana nan lafiya lau bai rushe ba aka yi ta shawarwari su dai magina gaba ɗaya suka gama akan cewa in ana son ginin ya kwari yadda ake bukata sai an rushe bangon da yake lafiyayye a hada a ɗauko ginin gaba ɗaya to ma wasu daga cikin malamai suke ce ganin cewa kada a ce za a taba wanda yake lafiya lau kamar ibn illan mai sharhin riyaru salihin yana cikin malaman da su ba sa ganin a taba wannan bangon da yake lafiya har littafi ya rubuta akan cewa ba daidai bane a ce za a taba wannan bangon amma su masu ginin maginin sun nace akan cewa lalle inda ana son ginin nan ya kwari a ɗauko gaba ɗaya to a ƙarshe dai su suka yi nasara har ya zamo aka rusa wannan bangon da ya rage aka sake ginin ka'aba gaba ɗaya yanda shi ibn illana yake faɗa a wata kasida ta sauka domin ba da haza kadbanal baita kullahu murad ibn usmanin fashayyada raunaka bayan duk wannan muradu dan usmanu ya sake ginin ka'aba gaba ɗayanta ya ɗaukaka kyawun nata ya zamo ya ɗaukaka kyawun nata wannan ya afu ne a rabi na farko a ƙarni na goma sha ɗaya wato wajen dubu ɗaya kafin dubu ɗaya da hamsin a hijira shi yasa wannan ginin na ka'aba a da yake yanzu yau shekarunsa kamar ɗari uku da tamanin ne da wani abu ɗari uku da tamanin da wani abu wannan ginin na ka'abar wanda yake a yanzu kuma ya zo a hadisi cewa nan gaba za a yi wani wanda ake kira zussauyi kataini wanda zai zo ya rusa ka'aba gaba ɗayanta zai zo ya rusa ka'aba gaba ɗayanta wal iyazu billahi sashen malamai ya wake wanda suka gina ka'aba sai ya ce bana baita rabbil arshi asharun fahusumu mala'ikatul lahil kirami wa adamu fashisun fa ibrahimu summa amalikun usayyun quraishun qabla hazaini jurhum wa abdullah ibn zubair bana kaza bina'u li hajjajin wa hadha mutammimu bana baita rabbil asharu mutum goma ne suka sake ginin ɗakin ubangiji fa husu mu karke su mala'ikatul lahi kiram na farko mala'ikun Allah masu girma su ne farko suka fara gina ka'aba sannan annabi adam shine na biyu sai kuma ɗansa annabi shesu shine na uku sai ɗansa a sai kuma annabi ibrahim shine na hudu shine na hudu sannan amalikawa su ma sun gina ka'aba su ne na biyar shi yasa masu cewa wai sai annabi yusuf ya gina ka'aba ai rashin sanin tarihi ne ma gaba daya annabi yusuf ai shi a sham yake a sham yake me ya hada shi da makka kusayyo sannan kusayyo shine na shida a cikin wanda suka gina ka'aba ƙuraishu sannan ƙuraishawa su ne na bakwai ko kuma shi kusayyo shine na bakwai ƙuraishawa na takwas kabla hazai ne jurhumu su suka gina kafin su biyun nan kafin kusayu da ƙuraishawa shi yasa jurhumu su ne na shida a ginin ka'aba sannan kusayu na bakwai ƙuraishu na takwas sai abdullahi bin zubair bana shi ma ya gina ka'aba kaza kamar yadda aka faɗa wato shine ginin sanatara kaza bina ule hajjajin hakanan ginin hajjaju hajjaju ne yusuf sakafi shine ginin nasa na goma wa haza mutamim wannan shine mai cikawa ga ginin ka'aba da a zamanin da can amma ba a wannan zamanin ba to ya kula ni suna cewa rabbana ya ubangijin mu taqabbal minna bina ana ka karbi ginin nan daga gare mu innaka haqiqa ka ya ubangiji anta samiu kai ne mai jilil kauli ga duk abin da bawa ya faɗa duk wani abin da bawa yake faɗa to Allah yana ja wato yana jinsa shi yasa bawa ya san me zai fada ya san me zai fada a kowane hali ali masani kuma da duk wani hali da bawa ke kai to ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آه annabi ibrahim ya ci gaba da yin addu'a ga allah subhanahu wa ta'ala rabbana ya ubangijinmu waj'alna muna roƙonka ka sanya mu musulmai ne masu jawuwa mun ne masu jawuwa laka gare ka duk abin da kake nufi daga gare mu a ce mun zo da shi waj'al min zuriyatina ka sanya kuma ummatan al'umma daga cikin zuriyar muslimatan ka sanya jama'u masu miƙa wuya gare ka wa min littabi'iri min din ta tabi'iri cewa ta bihi ya zo da shi da takaddumi qaulihi dan fadin ubangiji ya riga ya gabata gare mu a baya inda ya ce la nalu ahdiyaz zalimi alkawari na ba samun azzalimai cewa alkawarin Allah ba zai samu azzalimai ba wa arina manaskana annabi ibrahim ya cigaba da addu'a ga allah cewa ya ubangiji ina roƙonka ka nuna mana ka sanar da mu tsarin ibadar mu a hajji shari'a ibadatina shari'un ibadar mu aw hajjana ko ko tsarin da za mu bi a wajen hajjin mu ya ubangiji muna so ka nuna mana shi wa tub alaina ka karbi tuban mu ya zama koyaushe kana karbar tuban mu innaka antar tawwabur rahim ya ubangiji hakika kai ne mai yawan karɓar tuba daga bawa mai jin kai da bawa sallahu taubata ma ismatihi ma abin da yasa annabi ibrahim da ɗansa annabi isma'il ala nabiyina wa alaihi masallatu wassalam suka roki ubangiji ya ba su tuba ya hore musu tuba tare ko da cewa su ma'asumai ne tawaru'a dan kaskan da kai wata aliman da koyarwa li zuriyatihi ma ga 'ya'yansu suna so su koyar ga 'ya'yansu ne cewa su yawaita tuba su yawaita tuba su yawaita istighfari rabbana
ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا النبي إبراهيم دي تغبى دا الدعاء شيدة تنسى النبي إسماعيل سكتي يا أبنجي وبأس فيهم rasula muna roƙonka ka aiko manzo a cikin mutanen garin nan ai ahalil baiti mutanen wannan gari ka aiko musu da manzo minan fusim daga kawunan su ko ya zama manzan daga cikin su ne wa kada ajaballahu du'a'ahu hakika Allah subhanahu wata'ala ya amsa addu'an nan ta annabi Ibrahim bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam da aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake daga cikin mutanen Makka ne aka aiko shi kuma zuwa gare su Allah yake faɗa mana lakar manna lawa alal mu'minin iz ba su fi rasulan minhum yatlu alaihim ayati Allah ya yi baiwa babba ga wanda suke mummune dan an aiko manzo a cikin su to Allah ya yi baiwa mai girma ga mutanen Makka amsa addu'ar Annabi Ibrahim yatlu alaihim ayatika da zai ringa karanta maka da zai ringa karanta musu ayoyinka alqur'ana alqur'ani wa yu'allimuhum alkitaba zai sanar da su abinda qur'ani ya kunsa daga hukunce hukunce wal hikimata da kuma sunna abinda sunna ta kunsa na daga hukunce hukunce ai ma fi ai abinda yake cikin qur'ani min al ahkami daga hukunce hukunce suka ce hikimatu din ana nufin abinda ke cikin qur'ani daga hukunce hukunce amma malamai da yawa suka ce hikimatu din nan ana nufin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imam shafi shi ya ce duk inda aka faɗi kitabu wal hikimatu to hikimatu din ana nufin sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sunnan manzan Allah nan ita ce mai bayyana Qur'anin ita ce mai kawo wani abun ma wanda Qur'ani bai faɗa ba akwai wasu abubuwa da yawa wanda Qur'ani bai faɗa ba amma sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk ta zo da su wayu zakihim wanda zai tsarkake su da hiruhum zai tsarkake su min shirki daga tarar da wani da Allah innaka haqiqa kai ya ubangiji al-aziz kai ne mafuwayi al-galib marinjayi a duk wani lamari nasa al-hakim gwani fi sunihi a cikin abin da yake ومن يرغب ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين بعد ذلك الدين النبي إبراهيم فيتركها يا بت إلا من سفه نفسه سيكون wanda ya mai da kansa wawa in kaga mutum ya san addinin annabi ibrahim amma ya bari to alama cewa wawa ne in ba wawa ba ba wanda zai haka to jahila ya jahilci annaha malukatu lillahi cewa ikan nasa a ba halitta ce ga Allah ji wa alaiha ibadatu bautar Allah tana jaba bisa kan wato bautar Allah na jaba kan shi mutum cewa lalle lalle ya tsaya bauta wa Allah a wusta hafa biha ko ko wanda ya wulakanta da kan nasa wamta hana ha ya mai da ita kaskantacciya daukaka bawa babba a cikin bautar Allah ne duk wanda ya tsaya bautar Allah to wannan bautar Allah ita ce tafi masa kome na daukaka wai za ta zallalatil riqabu tawaru'an minna ilayka fa izzuha fi zulliha idan muka kaskan da kai dan bauta gare ka ya ubangiji to wannan kaskantar da kan namu ya kunshi duk wata daukaka a gare mu daukakar bawa na cikin ya tsaya ya bauta wa Allah wulakancin bawa a cikin kau da kai ne daga bautar Allah subhanahu wa ta'ala wala kad istafainahu fid dunya ubangiji yace hakika mun zaba annabi Ibrahim tun anan duniya bin risalati mun bashi manzanci wani kullati an ba shi badadantaka a tsarin manzannin Allah maɗaukaka in an kawo su 313 ko da 14 ko da 15 cewa eh annabi musallallahu alaihi wasallam shine mafifici gaba daya amma bayansa wa ake ambato annabi ibrahim da an ambaci annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ibrahim sannan sai annabi musa sannan sai annabi isa sannan sai annabi nuhu inda wani malami yake fada muhammadu ibrahim musa kalimuhu fa isa fanuhun hum ulul azmi fa'alam wannan su ne ulul azmi minar rusuli a ga annabi ibrahim dai kam an zaɓe shi daga annabin musai shi an ba shi manzanci an ba shi badadantaka wa innahu fil lahirati lamina salihin hakika shi annabi ibrahim a lahira yana cikin bayan Allah managarta allazina lahumud darajatul ula wanda darajoji madaukaka suka tabbata a gare su Allah ya samu ma mu samu darajojin madaukaka albarkacin su Allah ya ba mu darajojin madaukaka albarkacin su da إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين to tuna yanda ubangijinsa subhanahu wata'ala yace da shi yace da annabi Ibrahim aslim ka jawo ga abin da Allah yake nufi daga gare ka ya zamo duk abin da zaka yi na rayuwarka sai ka biyan da Allah ya ce ka yi duk abin da Allah ya ce ka bari ka bari shine ma'anar Islam al-Islam huwa al-inqiyadu zahir lima ja'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anillahi wa ahlif lahu dinaka ka tsarkake addinin ka gare shi ka tsarkake addinin ka gare shi ya zamo duk abin da kake shi kake duba dan bakin ibada a zahiri ba ya kuma baɗinin yake sanda ake yin ta dukkan ibada a zahiri in ya zamo zuciyar mutum sanda yake ibadan nan ba Allah ta fuskanta ba aikin na zahiri ya tashi a babu sai ya zamo babu shi din abin duba ikhlasi inna Allah ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa alsamikum lakin na ma yanzuru ila qulubikum qala sai annabi Ibrahim ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam yace aslamtu li rabbil alamin eh ni ko din na mika kaina ga ubangijin talikai na mika kaina ga ubangijin talikai ووصى بها إبراهيم وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأوصى بها إبراهيم بنيه annabi ibrahim ya yi wa 'ya'yansa wasiya da su tsaya kan addinin nan na musulunci na miƙa wuya ga allah tabaraka wa ta'ala wa fi ƙira'atin wa ausa shi ƙira'a mufassiru wa wasa wasa wata kira'a ko ausa kamar kira'ar mu kenan da tar'ifi da ƙarin alhamza duk sukan zo da ma'ana ɗaya tar'ifi yana zuwa don ta'addi kamar ma da ƙarin alhamza yakan zo don ta'addi wato a mai da fi'ili wanda yake lazimi ya zamo muta'addi wasa lazimi ne amma an ƙara masa alhamza sai ya zamo muta'addi in an ce ausa haka nan ma wato in an yi tar'ifi an ce wasa shi ma sai ya zamo muta'addi su 'ya'yan annabi ibrahim su ne akwai annabi isma'il wa huwa min hajara shi annabi isma'il mahaifiyarsa hajaru ce wadda asalinta baiwa ce sarkin misra ne ya bayar da ita ga saratu ita kuma saratu sai ta ɗauke ta ta bayar da ita ga mijinta annabi ibrahim ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam sai kuma allah ya kaddara ita baiwar ita ta fara ciki to da ta yi cikin kuma shine kishin ya kama ita mai ɗaki ita saratu ta ce ita ba za ta zauna da ita a gari ɗaya ba sai dai ya san yadda zai da ita to shine wannan dalilin allah ya masa izini cewa ya ɗauke ta da ɗan nata ya kai su makka shine dalilin shi annabi isma'il da mahaifiyarsa hajaru suka zauna a makka saboda wata hikima ta allah subhanahu wataala allah subhanahu wataala in ya so bayyana hikimarsa sai ya sa sababi wanda yake na ban mamaki kaga wannan baiwa ita ce ta ɗauka ta bayar kuma ta bashi ne da nufin wai ko zai samu ɗa daga gare ta saboda ganin ita ba ta haihuwa amma kuma da ɗan ya zo sai kishi ya kama ta ta ce ita ba za ta yadda ta zauna da ita a gari ɗaya ba shi wata hikima ce allah yake so ya bayyana cewa annabi isma'ila ɗin nan dai kaka ne ga manzo sallallahu alaihi wasallam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam an nufin cewa za a haife shi ne a makka kaga idan ba dan yanda ita saratu ta ba ai hajaru ba abinda zai sa ta kaura ko a kai ta ita da ɗanta wani waje amma wannan shi ya jawo hakan wai isaku akwai kuma isaku shi ma dan annabi ibrahim ne wa min sarat shi ko daga matan ne saratu shi annabi isaku shi ne wanda aka yi albishir da shi wa kana lahu kuma wa kana lahu sittatu aulad shi yana da 'ya'ya guda shida daga wata mace kuma daban da ake kiranta kandura wadda take alkan'aniyata daga banu kan'ana ne ya aure ta ne ba da wafati sarata bayan saratu ta yi wafati ya zama baki dan 'ya'yan annabi ibrahim guda takwas ne akwai wata ruwaya ma da aka ce ai 'ya'yan annabi ibrahim sun kai har goma sha hudu sun kai goma sha hudu wa yaqubu haka nan ma jikan annabi ibrahim din shine annabi yaqub dan annabi isaku shi ma yewa ‘ya'yansa wasiya da haka cewa lalle su tsaya kan addinin musulunci Allah ya zaɓa musu addinin musulunci to lalle ku su tsaya a kansa bala ya ce da ‘ya'yan nasa ya baniya ya ku ‘ya'yana shi annabi yaqub ‘ya'yansa goma sha biyu ne akwai rubilu da ramara akwai kuma shamun akwai lawi akwai yahuda akwai yashbahun akwai zabulun akwai don akwai bakayun akwai kuda akwai ushis akwai binyamin akwai yusufu haka bairawi ya kawo lissafin 'ya'yan annabi yaqub ya ce da su ya ku ‘ya'yana inna Allah lafa lakum dina hakika Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓan muku wannan addini dinar islami shine addinin musulunci talata mutunna kada ku taɓa yadda a ce kun mutu illa wa antu musulmi sai ko alhali kuna musulmi kan ku yadda mutuwa ta ɗauke ku alhali ba kuna musulmi ba duk yadda za a yi ku mutu kuna musulmi na hayo wannan hani ne an tarkil islami daga barin musulunci wa amrun bisabati alaihi da umarni da wato da tabbata bisa musuluncin ila musa da fatil mauti har zuwa dacewar mutuwa har mutuwa ta samu mutum shi yasa kada bawa yadda ba musulunci malamai suka ce kamar irin wannan umarnin ya kunshi kenan cewa bawa ya kiyaye duk irin abubuwan da aka ce suna sabauta a zarewa bawa imani yayin fitar akwai wasu abubuwa da yawa da malamai suke lissafawa wanda suke cewa haka din wanda ya lizince su to alama ce ta cewa ba zai mutu musulmi ba kenan babban abin da ya duk zunubi duk zunubi ya kamata bawa ya bashi amma ba zunubi mafi muni irin zunubin da aka ce in dai kana yin sa karshen sa ba za ka mutu musulmi ba to wannan ya fi kowane zunubi muni wanda za mu ga shautu jani radiyallahu ta'ala ya lissafa kamar hudu a cikin su a cikin wata wasiya ta sako ya faɗa cewa da awar shehuntaka da ƙarya mutum ba wanda ya ba shi shehuntaka amma ya ringa da awar shehuntaka yana cikin abin da yake sa mutum ya mutu ba musulmi ba haka nan mutum ya da'awar fatahi ya ce ai shi maftuhun alaihi arifi ne masanin Allah ne bayan ba abin da ya sani aljihunsa kawai ya sani amma ya ringa mutane da'awar ma'arifa to shi ma wannan alama ce ta cewa ba zai mutu musulmi ba sai kuma wato mutum ga ibada wadda take farilla a kansa amma ya bata ya tsaya wata ta nafila kamar misali bai sallar la'asar ba kamar yanzu ya ce to bara kuma ya je ya ziyarci wani wali a maimakon ya zauna ya sallar la'asar din kaga wannan ya jawo abin da zai mutu kafiri karshen ta abu na hudu shine wanda yake yake zina ba kakkautawa baya tuba daga gare ta shi alama ce karshen ta ta cewa zai mutu kafiri wal iyazu billahi shi yasa to irin da wayannan laifuffukan suna da dama bayan wannan guda hudun da shi shi wace jani radiyallahu ta'ala anhu ya lissafa an lissafa su malamai sun lissafa su da dama kamar barin sallar la'asar har sai rana ta fara jaja mutumin ne ya zamo baya damuwa ya sallar la'asar har sai rana ta fara ja sannan ya ce zai tashi yayi ai rana dai bata fadi ba to alama ce karshen ta cewa in bai a hankali ba zai mutu kafiri shi yasa a bar barin sallar la'asar musamman samari dan su ne suke da abubuwa da yawa masu dauke musu hankali sai mutum ya zama bai sallar la'asar ba ma ba ma rana ta ja ba wani sai ranar ma ta fadi sannan ya ce wai ai zai rama wai yanzu kuruciya ce nan gaba zai gyara ba lalle ya kai nan gaban ba kuma in mutum bai gyara tun yanzu ba yaushe ne zai gyara abinda mutum ya girma a kai a kansa yake tsufa shi yasa in tun yana kuruciya bai kokarin gyarawa ba gyarawa in tsufan ya zo sai ya zamo da wuya sai ya zamo ya yi masa wuya walan ma kala yahudu lokacin da yahudawa suka ce linnabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam a lasta ta'lamu anna yaqub anna yaquba yawma mata aw sabanihi bil yahudiyati ashe kai baka san cewa annabi yaqubu ranar da zai mutu ba abin da yawa ƴaƴan wasiya da shi shine sulzunci yahudanci nazala sai Allah ya saukar da aya yana yin raddi akan yahudawa kan wannan maganar tasu أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون am kuntum shuhada ku yahudawa da kuke faɗar wannan maganar cewa annabi yaqubu da ya zo mutuwa yawa 'ya'yan sausiya ne da silzunci yahudanci kuna nan ne in tare da yaqubu mautu lokacin da mutuwar ta zo wa annabi yaqubu ai ba kwana shi yasa ya za ku ringa dorar da abin da ba a yi a gaban ku ba abin da aka yi shine isqala libanihi shi annabi yaqubu abin da ya faɗa wa 'ya'yansa lokacin da mutuwa ta zo masa mata abudu na min ba'adi cewa ya da su me za ku ci gaba da bautawa bayan wafati na ba da mauti bayan mutuwa ta ƙalu sai yayan na annabi yaqubu suka ce na abudu ilahaka za mu bauta wa ubangijinka wa ilaha abaika ubangijin kuma mahaifanka ibrahim shine annabi ibrahim wa isma'ilu da annabi isma'ilu wa isaq da annabi isaq a wannan ayar malamai suke cewa akwai hujja ga waɗanda suka ce shi kaka matsayin uba yake akwai wasu malaman da suka tafi akan cewa kaka matsayin uba yake koda a wajen gado a wajen gado ma yanda uba yake ya kori yan uwa to shi ma kaka zai kori yan uwa ba za su yi gado tare da shi ba hakanan ma duk a sauran haƙoƙi sai zamo da uba da kaka duk ɗaya ne kenan in ba uban kaka in akwai shi uban uba sai tsaya matsayin uba tun daga shi an kira shi uba an kira annabi ibrahim uba ga annabi yaqub alhali ba shi ya haife shi ba ya haifi ubansa ne annabi isaku hakanan ma kuma akwai kiran ammi matsayin uba akwai kiran ammi matsayin uba ya zama wannan kamar karfafawa ne ga hadisi hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa dan uwan uba ai kamar uba yake dan uwan uba ai shi ma uba ne tunda annabi isma'ilu ba shi ya haifi annabi yaqubu ba amma dan uwan ubansa ne ubansu daya da mahaifinsa abu isma'ila min al'aba'in shine mufassiru yace da aka lissafa annabi isma'ilu a cikin iyaye ta galibin rinjayarwa ne wali anna al'amma bi manzilatil abi domin shi ammi matsayin uba yake matsayin uba yake amma a wajen gado gaba ɗayan malamai ba wanda yace a lissafa ammi a matsayin uba ba wanda ya faɗi haka don kama a masaban mu ma cewa aka yi dan dan uwa li'abbi ma gaba yake da ammi ko dan dan uwa li'abbi in akwai shi ammi ba zai gado ba mutum ya mutu ba shi da magada sai dan uwan ubansa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da ubansa sai kuma dan dan uwansa wanda suka hada uba to yanzu gadonsa gaba ɗaya na dan dan uwan ne shi dan uwan uba bai da gado na yana malamai suke faɗa dama masu gado da asircin nan da ake lissafawa sha biyu duk wanda aka fara faɗa ya koru waɗanda aka faɗa bayansa na ma'ana lissafa su ko ɗa ɗan ɗa shakiki dan uwa shakiki dan uwa la'abi dan dan uwa shakiki dan dan uwa la'abi ammi shakiki ammi la'abi dan ammi shakiki dan ammi la'abi mai yantawa namiji mai yantawa mace to duk wanda aka fara fada ya kori na sama da shi da in akwai shi duk wannan ragowar ba za su yi gado ba in babu shi akwai dan da to dan da sai zama ya kori duk waɗanda aka fada sama da shi in babu shi sai dan uwa shakiki dan uwa shakiki ya kori duk wanda aka fada sama da shi abi ya kori duk waɗanda aka ambata sama da shi in babu shi sai dan dan uwa shakeke to shi ma dan dan uwa shakeke ya kori na sama da shi in babu shi sai dan dan uwa abi dan wala dan dan uwa abi ya kori na sama da shi in babu shi sai ammi shakeke to shi ma ya kori na sama da shi in babu shi sai ammi abi to shi ma ya kori na sama da shi haka nan sai in dan sai inda ya zama sai dan ammi shakeke to shi ma ya kori dan ammi abi ko mai yantawa namiji ko mai yantawa mace in babu sai dan ammi abi to shi kuma ya kori masu yantawa yantawa in akwai shi mai yantawa ba zai gado ba ba zai gado ba akwai da wasu wuraren inda ake cewa kama a masaban mu daman an ce shi kaka matsayin su ɗaya ne da dan uwa a wajen gado ba zai kori dan uwa ba dan uwa ma ba zai kore shi ba game da cewa dan uwa ba zai kore shi ba wannan duk malamai sun yi ittifaki ba wani a cikin malamai da yace dan uwa zai kori kaka a wajen gado illa iyaka kama a masabanmu akwai wasu wuraren da ake cewa dan uwa ya fi kaka akwai wasu wuraren da yake dan uwa ya fi kaka akwai wasu wuraren da yake dan uwa ma da ɗansa duk sun fi kaka ko ba dan uwa sai dan dan uwa to sai a gabatar da shi fiye da kaka bigusilin wa isa'in wala'in janazatin nikahin ahan wabanan alal jaddi qaddimi wa aqalin wa wasidhu bi babi haranatin wasawwi ma al aba'i fil irsi waddami kaddimi ahan ka gabatar da dan uwa wabanan da dan sama alal jaddi akan kaka bi gusilin a wajen wankan mamaci idan mutum ya mutu ga dan uwansa ga kakansa to dan uwan ne abin gabatarwa wajen yi masa wanka in ma ba dan uwan sai dan dan uwan ga kaka to sai a gabatar da dan dan uwan akan kaka wa isa in haka nan wajen wasici wajen wasici ma ana gabatar da dan uwa da ɗansa akan kaka wallahi haka nan wajen walici gadan walici kamar cewa wannan ya yanta bawansa to sai ya mutu ya zama wanda da aka yanta dinnan ya mutu ba shi da magaji sai ya zama shi wancan wanda yanta shi yanzu akwai dan uwansa akwai kakansa to gadon wannan na dan uwan ne ba na kaka ba haka nan in ba ma dan uwa sai dan dansa to sai a gabatar da shi akan kaka dai wa janazatin haka nan a wajen sallar janaza in mutum ya mutu za a masa sallar janaza ga dan uwansa ga kakansa to dan uwa ne abin gabatarwa kafin kaka bi gusu wa isa in wala in janazatin nikahin sai kuma wajen daura aure macen za a daura mata aure ga dan uwanta ga kakanta to sai a gabatar da dan uwa shi yasa ko da dan uwa zai kawo ga wanda za ta aura shi ko kaka ya ce a ga wanda za ta aura in dai duk kufuye ne sai a gabatar da wanda dan uwan ya ci akan wanda kaka ya ci haka nan ma in ba dan uwa sai dan dan uwa to shine abin gabatarwa akan kaka a babin auren wakalin haka nan wajen bin jini wajen bin diya wajen diya ana gabatar da dan uwa da dan dan uwa akan kaka wa wasu bi babi haranati amma a babin reno shi kaka yana tsakiya ma'ana dan uwa ya fi shi amma shi kuma ya fi dan dan uwa idan yaro ana neman wanda zai rene shi sai zamo yaron nan ga dan uwansa ga kakansa to sai a gabatar da dan uwan sannan dan uwan ne zai reno shi yake da haƙƙin reno ba kaka ba idan ya zama ko yaron da za a yi renansa ga kakansa ga kuma ɗan ɗan uwansa to a wannan sai a gabatar da kaka bisa ɗan ɗan uwa shi ɗan uwa ya fi kaka kaka kuma ya fi ɗan ɗan uwa a nan wasauwi ma al'ara'i fil irsu wadda ne amma a wajen gado da bin jini shi kaka daidai yake da yan uwa shi yasa ya kori yan uwa ma gaba daya ya kori ƴaƴan yan uwa gaba daya to wannan da yake nan shi hukuncin kaka yana cikin hukuncin da yake ya fi kowanne zantuttuka na malamai akai da kuma rikitarwa yakan ɗan rikitar wasu guraren wasu guraren sai zamo a daidaita shi da uba wasu guraren a ce a'a ya koma daidai da yan uwa wasu wajen ma a ce kasa ma yake da su yadda dai za a duba in an duba littattafan fikihu za a ga guraren ku za mu bauta wa ubangijinka ubangijin iyayenka annabi ibrahim da annabi isma'ila da annabi isa ilahan wahida ubangiji wanda yake makaɗaici badalun min ilahika badali ne daga ilahika din abin da yasa wato aka kawo shi don kada wani ya ce ai kowanne daga cikin waɗannan da aka ambata yana da nasa ubangijin yanzu annabi ibrahim yana da nasa ubangijin annabi ismail ma yana da nasa ubangijin su sun ce duk za su bauta musu ne to shi yasa aka sake kawo ilahan wahida wanda yana cikin fa'idojin badali ko yana cikin fa'idojin badali wal ibdalu yazidu taqriran lima yuqalu yanda mai mi'atul ma'ani yake fada wa nanu lahu muslimun mu kam masu miƙa wuya ne gare shi wa am am din bi ma'ana hamzatul inkari anan da aka ce am kuntum shuhada'a ma'anarta hamzatul inkari kamar an ce a kuntum shuhada'a ai ba kwanan istifhami ne wanda yake manufarsa inkari wato ya zama majazi ne kenan ya fita daga hakikarsa ya zo a majazi ne ai lam tahruruhu waqta mauti ma'ana ba kwanan wakacin da zai mutu wakacin da shi annabi yaqubu zai mutu fa kaifa tansibuna ilai ma la yaliqu bi ai bai dace ba ku ce za ku dangana masa abin da bai kamata da shi ba annabi yaqubu wanda ya tsaya tsawon rayuwarsa akan abauta wa Allah shi kadai shine za ku ce sanda ya zo mutuwa yayi wasiya da yahudanci
تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون wannan jama'u da ake ambato na annabawa mubtada tilka din sunan isharar na mubtada ne wal isharatu ila ibrahim wa yaqub wa banihim ana nuni ne zuwa ga annabi ibrahim da annabi yaqub jikansa da kuma ƴaƴansu wa unnisa an kawo tilka din muwannasi ba kawo shi muzakkari ba a maimakon a ce ula'ikum ko ula'ika abin sai aka ce tilka wanda ulaika shine kamar muzakkari tilka ko muannasi litani sai habari saboda labarin muannasi ne labari in ya zamo muannasi haka din yakan sa aitani sun a mubtadan ummatu jama'a ce kada haladda yake sun riga sun huce lokacinsu ya gabata kan ku ɗauka kirkin da suka yi sun yi ne hakku kuma ku tashi ku yi naku kirkin ku yi kirkin a gani kan ku ce za ku dogara ga gayen da suke laha ma kasabat duk abin da sa aikata min al'amali na daga aiki shi ita za ta ga lada ai jaza'uhu ita za ta ga sakamakon isti'nafu wannan laha ma kasabat din jumla ce mustanafa shi yasa ba ta da mahalli al'irabi laha din shine labari ma kuma shine wato mubtada ma din shine mubtada ta yi kuma in an ce maɗin mausuliya ce ko kuma ma kasa maɗin gaba ɗaya shi ne mubtada in an ce maɗin masdariya ce wannan man ta yi utimalin ta zamo masdariya ta yi kuma ta zamo mausuliya ko dai laha da hallazi kasabatu ya zama an ce mausuliya ce an shafe a'idin a'idin saboda an nasabce shi ne da fi'ili ko in kuma an ce masu masdariya ce kamar an ce laha kasbuha laha kasbuha wala kuma kasabtun kuma yahudawa za ku ga sakamakon irin ayyukanku ba daidai bane mutum ya zo ya ringa tuciya da kyawawan ayyuka na mahaifansa ko na magabatansa alhali shi bai tsaya yayi ba bai tsaya ya yi aikin na kirki ba izabta harta bi aba illahum sharafun kulna sadaqata walakin bi'sa ma waladu in ka zo ka nemi na tutiya da magabatanka magabatanka da yake sun yi himma sun yi aiki sun yi bajinta a rayuwa sai mu ce gaskiya ne magabatan sun yi bajinta amma kan sun babbaya mara kyau sun bar baya mara kyau don kai mun rasa bajintar da kai a rayuwa kakka dogara da bajintar da suka kai ma kai na kai taka bajinta lasna wa in karu mata awa'iluna yawman alal ansabi na takilu na bani na bani kama kanat awa'iluna ta bani wa naf'alu misla ma fa'alu shi yasa mu ko da magabatan mu sun yi abin da suka yi na bajinta ba za mu tsaya yi musu tutiya da wannan ba sai mun yi namu tamu bajinta sai mun yi tamu bajinta amma ba mu tsaya kawai mu ne musu tutiya ba yanda suka yi gini sai mun yi gini sai mun aikata irin yanda suka aikata wala tusaluna ba za a tambaye ku ba amma kanu ya amaluna daga abin da suke aikatawa kama la yusaluna an amalikum kamar yanda kuma ba za a tambaye kamar yadda su ma ba za a tambaye su daga aikin ku ba kullu nafsin bima kasabat rahina wal jumlatu takidu lima qablaha wannan jumlar cewa laha laha ma kasabala kuma kasabtum wala tasaluna ma kanu yamaluna ta zo ne dan takidin jumlar da yake ta gabace ta ta zo ne dan ta takidin jumlar da ta gabace ta shi yasa wannan wawun ba wai na adafi bane na isti'inafi ne wawun na wala tus'aluna na isti'inafi ne ba na adafi ba tunda ma jumlolin guda biyu akwai kamalul ittisali tsakanin su tunda ta biyin takidi ce ga ta farko kaga ba za a adapta ta ba kenan a waje ne da za a yi fasalu dole waje ne da za a yi fasalu shi yasa wannan wawun da aka kawo ba wai na adafi bane na isti'inafi ne yana cikin nau'o'in wawi guda takwas ko da muke da su a larabci wa qalu wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata ibrahima hanifa وما كان من المشركين ubangiji subhanahu wata'ala ya sake kawo wani bata na yahudawa da nasara da yadda suke kokarin cewa lalle sai sun ɓadda bayan allah wa yahudawa suke cewa da bayan Allah ko huda bayan da za a yi mutane ku shirya in ba kun zamo yahudawa ba in kun zamo yahudawa ne ta tadu za ku zamo shiryayyu nasara kuma suka ce kunu nasara ku zamo nasara bayan da za a yi ku shirya sai in kun zamo nasara in kun zamo nasara ne ta tadu za ku shirya aulin tafsili audin au nasara wato dan tafsili ne wa qailul awwali wanda suka ce ku zamo yahudawa in kun zamo yahudawa ne za ku shirya yahudul madina ce yahudawan madina ne wasani wanda suka faɗi magana ta biyu ko cewa kunu nasara ta tadu nasara najarana nasaran najarana ne suka faɗi haka wato koyaushe wanda yake ɓatacce kokari yake ya ja ka kai da kake kan shari'a ka bata shi yasa wajibi ne kenan ashe akan bawa ya zamo dan an faɗa masa magana ya dubi wanda ya faɗa ya dubi hujjarsa ya dubi manufarsa kai ya zamo daga jin magana ya ara ya fa ya ce shi dole a haka zai tafi ba an faɗa ba yo ai an faɗa yadda mai mukama yake faɗa karkila haza walakin kankilin aza da yawa magana da za a faɗa wadda za ta cutar da kai in ka ce za ka riga yanzu allah ya kamu zamani allah allah yake ma a ji magana a ɗauka da an ji sai a ɗauka ko da a ɗorar da ita ko a ce za a yi aiki da ita ba tare da hujja ba a kai wanda wannan ba daidai ba ne kome don ka ji shi to ka bar shi nan idan ka ji magana to ka bawa wanda ya faɗa ya ɗauke kayansa kaka ce za ka ara ta yi daman yana kan bata ne yake kokarin kai sai ya dora ka kan bata wal iyazu billahi dan ya dora ka kan bata ko ka bi shi ba bisa hujja ba kaka ce kaka zata zaka tsira shi yasa a kiyaye jin maganganu da daukan su a ara a yafa kul ce ne da su ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bal nattabi'u millata ibrahim bar za mu ba addinin annabi ibrahim bar mu kan za mu ba addinin annabi ibrahim ba yahudanci zami ba ba nasaranci zami ba annabi ibrahim bai yahudanci ba bai nasaranci ba inda za a faɗa a surar da take bin wannan surar surar Ali Imran ma kana Ibrahim ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniya walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin annabi Ibrahim bai yahudanci ba annabi Ibrahim bai nasaranci ba annabi Ibrahim ba tsarinsa ɗaya da masu bautar gunki ba yana kan addini ne wanda duk ya ba wa'annan addinan ya tsaya akan addini madaidaici ya kasance hanifi ne ma'ila mai karkata anil adiyani daga dukkan addinai kulliha dukkaninta ila dinil qayyim iza addini madaidaici wato hanifan din hali ne daga ibrahima aka kawo hali daga murafu ilaihi saboda me saboda shi abinda aka rafa shi murafin kamar juzu'i ne nasa bisa haddin fadin ibn malik a alfiya wala tujiz hala min al murafi la illa idza qatara al murafu amala aw kana juz'a malahu urifa aw misla juz'ihi fala tahifa to kamar nan misla juz'ihi ne eh kamar misla juz'ihi ne magana da ibn malik akan ta yake amma abu hayyana ya masa musulta ya ce ba gaskiya bane maganar nan ta ibn malik ƙila auyura juz'an lahu aw mislahu wastankara yanda jalaluddin suyudi yake fada a farida ko a alfiyarsa ta nahawu kuma kana minal mushrikina sai annabi ibrahim bai kasance daga masu tarar da wani da Allah ba wannan ana jirwaye ne gare su da cewa suna tarar da wani da Allah yahudawa suna cewa uzair ibnullahi nasara suna cewa masih ibnullah suna cewa allahu salisu salasa shi yasa su kan mushrikai ne shi ku annabi ibrahim ya zauna bisa addinin ta allah ne ya rayu ne bisa addinin ta allah addinin musulunci qulu قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون قولوا يا قوم من كتي كتاب للمؤمنين وانا مغانا سي أكي من ku ce kuma rayuwarku ku dora ta akan haka dan ba zarar fada da baki ba ya zama rayuwa ma gaba daya akan haka aka tafi amanna billahi min imani da Allah ku faɗa kun imani da Allah kuma ku rayuwa irin rayuwar wanda ya yi imani da Allah kan ku zamo yadda ake faɗa wa ma yuminu aksaruhum billahi illa hum mushrikuna da yawa mutane sukan ce sun ba da gaskiya da Allah amma kuma in ka duba sai ka ga imanin nasu bai kai ba ku yi imani da Allah ta gaskatawa da duk abin da Allah ya faɗa gaskiya ne cewa da abin da Allah ya bada labari da shi abin haka zai zo da abin da Allah ya ce a yi to a yi shi din shine daidai da abin da Allah ya ce a bari a bari din shine daidai an yi imani da Allah kenan wa ma unzila ilaina ku ce kuma mun yi imani da abin da aka saukar gare mu min alqur'ani wanda shine qur'ani abin da aka saukar gare mu din shine qur'ani mun yarda da qur'ani cewa littafi ne daga wajen Allah littafin Allah ne zancen Allah ne ba mahaloki ba kuma duk abin da ya sa sako ne na Allah zuwa gare mu wajibi ne mu tafi da rayuwar mu akan haka inda muna son yau din mu ta kyau gobe ma ta kyau wa ma unzila ila ibrahima da kuma abinda aka saukar ga annabi ibrahim min yadda cewa Allah ya saukar da littattafai ko takardu ga annabi ibrahim amma wa'annan takardun ba a dora mana aiki da su ba domin shari'ar mu da ta zo ta shafe su qur'ani da ya zo ya shafe wa nasuhu li shar'i gairihi bihi wa hatman azallallahu man lahu mana min asufil ashri daga littattafai guda goma ko takardu guda goma wa isma'ila da abinda aka saukar ga annabi isma'ila wa ishaqa da abinda aka saukar ga annabi ishaqa wa yaquba da abinda aka saukar ga annabi yaquba wal asbadi da abinda aka saukar ga ƴaƴansa auladihi asbadu din ana nufin ƴaƴan annabi yaqub sune asbadu wato jikoki na annabi isaku asalin sibdu jika jika da can galibi a larabcin an ce sibdu an fa an sakin haka ga jika na ya mace amma akan amfani da shi ana nufin jika na ɗa namiji kama anan an yi amfani da shi ne ana nufin jika na ‘ya'ya ma- na ɗa namiji to wa ma'uce musa mun yi imani kuma da abin da aka bayar ga annabi isa min taurati daga attaura mun san cewa attaura allah ne ya saukar da ita ga annabi musa ina anzalna taurata فيها هدى ونور يقوم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار ما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء وعيسى da abinda aka saukar da annabi isa wato wa ataina injila an saukar masa da injila fi hudan wa nur wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurati wa hudan wa mau'izatan lil muttaqina min al-injil wato abinda aka saukar ga annabi isa shine injila wa ma utiya nabiyuna min rabbihim kai mu mun ba da gaskiya da baki ɗayan abin da aka bayar ga annabawa daga wajen ubangiji duk wani abu da aka bai wani annabi daga annabawa daga wajen ubangiji to mun yadda da wannan mun ba da gaskiya da shi min al-kutubi na daga littattafai da wal ayat ko mu'jizozi to duk mun gaskata la nufariqu baina ahadin min ba ma ware wani a cikin su mu ce shi wannan ba za mu ba da gaskiya da shi ba ba za mu ware ba fanumina bibarin fanumina wannan farwato ta zo ne jawabin na nafai shi yasa an za ta goya bayan ta nasarci numina din balle a ce za mu ba da gaskiya da wasu wani kafura bibarin makafirce da wasu a mu duk annabawan Allah mun yadda da su duk annabawan Allah mun gaskata su kal yahudu wan nasara kamar irin yanda yahudawa suke yahudawa sun ba da gaskiya da annabi Musa sun ba da gaskiya da annabi Harun sun ba da gaskiya da annabi Dawud da Sulaiman Sulaiman amma ba su yadda da annabi Isa ba ba su yadda da shugaban halitta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su imani da su ba ko yanda nasara suka nasara su ma sun ware a ciki ba su ba da gaskiya da annabin mu ba sallallahu alaihi wasallam wa nahnu lahu muslimun alhali mu masu miƙa wuya ne ga Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da yace mu yadda da shi to mun yadda da shi duk abin da yace mu dauka mun dauka
أنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم da in amatu idan yahuda wannan da nasara ka ba da gaskiya bi misli ma amantun biki da abin da kuka yi imani da shi misli da an kawo shi ne dan karfafawa haka dihi ta dau to hakika sannan sun shirya in sun yarda da abin da kuka yarda da shi to sannan ne suka kama hanya madaidaiciya wa in tawallau in ko suka ce su ba za su ba da gaskiya ba suka juya anil imani bihi daga ba da gaskiya da shi fa inna ma fi shiga to da man ai tsakanin ku da su ba shiri bane ba shiri bane ba sa son ku ah, suna gaba da ku su ne muku hassada shi yasa burin su ma da a ce kun bata wadda kasirun min ahlil kitabi law yurdunakum min ba'di imanikum kuffara khilafin ma kun suna cikin sabani da ku sai ka fi ka humulla ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam da kai da duk kuma wanda yake tafiya bisa addinin ka bisa tsarin ka kai ya ce ku ce za ku damu da yahudawa ko nasara Allah subhanahu wata'ala zai kare ka daga sharrinsu yahudawa za su yi makirci za su yi tsare-tsare na yadda za su ga bayan musulmi za su ga bayan musulunci koyaushe a cikin wannan tsarin suke hakanan nasara su ma suna tsare-tsare hakanan ma sauran mabiya addini amma musulmi matukar sun tsaya sun riko da addini yadda aka ci sun ba Allah yadda Allah ya ce su bi shi to ba makawa su tabbata sun yi maganin yahuda wannan da nasara da sauran ma'abuta addinai masu gaba da addinin musulunci shi yasa babban yakin mu da kafirai tsayawa riko da addinin mu kyamkyam kada mu bari ba yakin mu a cikin makami ne ko yawan runduna ko wani abu ba a cikin rukon mu da addini ne tsayin daka mu tsaya tsayin daka dan matukan mu zamu yi riko da addinin mu yanda Allah ya ce to Allah zai kare mana su ko me ko na hannun Allah in yansurkumullahu fala galiba lakum matukar Allah zai taimake ku waye isa ya tare ku ai wanda isa tare ku ma balle har ya ce zai ga bayan ku Eh, wa in yahzurkum fa man zai yansurukum min ba'di lokacin da Allah ya kyale ku kuwa ya tabar da ku to ai ba wanda ya sai ya taimake ku duk yawan makaman naku duk yawan rundunan ku duk menene suke da shi me kuke da shi sai an ga bayan ku. shi yasa babban makamin mu ruko da Allah ruko da addinin Allah wannan shine babban makamin mu inda muka yi haka to Allah zai ije mana shiga kahu irin yanda suke kokari sai sun saba mana wa huwa samiul alim Allah mai ji ne ga duk abin da suke faɗa duk abin da suke faɗa ko ɗaki za su shiga duk inda za su yi taro ma su yi akan sai sun ga bayan musulunci Allah yana jin su ya san yadda zai mana maganin su wa yamkuruna wa yamkurullah wa makaru makaran wa makarna makaran wa hum la shuruna al ali masani bi ahwalihim da halayen su wa qad kafa ubangiji ko ya ije wa manzo sallallahu alaihi wasallam iyahum yahudawa bi katle quraizata aka kashe quraiza banu quraiza aka kama duk namiji a cikin su wanda yake balaga su 700 aka yi rami duk aka yanka su matansu aka bautar da yara ƙanana wanda basu balaga ba wa nafin nariri aka kori banun nariri yanda aka faɗi kissarsu a cikin suratul hashari wallazi akhraja allazina kafaru min ahli alkitabi min narihim li awwal alhashar ma zanantum an yahruju wa zannu annahum mani'atu musunuhum min allah fa tayum allah min hasu lam yatasibu wa qadhafa fi qulubihim ruba yakhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin fa tabiru ya ulil absar warar biljizyati alaihim aka safa jizya akan yahudawa da nasara shi yasa Allah subhanahu wata'ala abin da zai yi zai yi yanzu ma in dai musulmi suka tsaya suka yi ruko da abin da magabatan su suka yi ruko suka tafi da rayuwarsu yanda magabatan su suka tafi da rayuwa akai shi yasa wato yanda ake faɗa yakin musulunci da riko ne da Allah da riko da Allah da riko da umarnin Allah shine babban yaƙi a musulunci sibgatallah صبغة ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون mu mun yi imani da Allah imanin nan da Allah wanda ko yake shine asalin halitta ta Allah duk mutum kowane mutum ana haifarsa ne yana mummuni abin da yake zuwa ya bata shi tarbiyya tarbiyya ita take bata mutum amma duk mutum ana yin sa ne ana haifarsa yana mummuni mai biyayya ga Allah kullu mauludin yuladu ala fitratil islami illa anna abawaihi yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani duk da ana haifarsa bisa tsarin addinin musulunci da imani da bin Allah da barin duk abin da Allah baya so amma tarbiyya ce take zuwa ta lalata rayuwa a wani ya zamo ya bar imanin wani ga imanin dai amma dai gashi nan gashi nan akwai imanin ba babu ba amma imanin dai gashi nan gashi nan to duk wannan aiki ne na tarbiyya wannan ne yake nuna mana muhimmancin tarbiyya a addinin musulunci na addinin musulunci ya tabbatar da cewa ɗa inda da za a kyale shi lafiya zai tashi ne da bautar Allah iyaye suke sawa ɗa ya koma yahudanci ko ya koma maguzanci ko ya koma nasaranci ko ya koma wata aƙida can daban yanzu idan ka haifi ɗanka kana mai son manzan Allah sallallahu alaihi wasallama masoyin bayin Allah maɗaukaka masoyin sai ya tashi haka amma kuma in kawai shi yana haɗuwa da wa'yancan yanzu nan a koya a ɗora shi bisa wata tarbiyya mummuna sai a ɗora shi bisa tarbiyya mummuna ya dawo yana cewa ma abin da kai ba daidai ba ne wani ma dawowa zai ce shi sai an sake daura auren uwar da uban wai wancan da aka yi an yi salatul fati an yi banna an yi ba daidai ba shi a wajensa me ya jawo wannan haduwa da wayannan shi ke jawo haka shi ya sa kenan ashe wannan yake nuna mana muhimmancin a kula da tarbiyya a kula da tarbiyya tarbiyya ita ce ginshike a rayuwar mutum ita ce ginshike a rayuwar al'umma gaba daya in kaga mutum rayuwarsa ta lalace tarbiyya ta ja rashin kula da tarbiyya in kaga mutum an kaga al'umma rayuwarsu ta lalace rashin tarbiyya rashin tsayawa a yi tarbiyya shi yasa lalle muhimmancin tarbiyya wanda tarbiyya da ake faɗa dole sai an hada da malamai da iyaye gaba ɗaya sai an hada hannu malamai da iyaye gaba ɗaya ba bane da malamai kawai za su iya yi ba bane da iyaye kawai za su iya yi to yanzu gaba ɗaya mu tarbiyyar ta mu abinda take nema ma shine ta ruguje gaba ɗaya ta nema take ta ruguje iyayen ba kula suke ba malaman da yawa a cikin su daman ba tarbiyya ce da su ba kuma daman wajen da suke ba wai sun zo ne dan tarbiyya suna wajen ne dan wata ya kare su karba albashi ba tarbiyya cewa ya su ya ƴaƴan mutane suke kai ba ya al'umma take kai ba wanda ya kamata ya zama wannan shine muhimmin abu da za a sa a gaba dan matuƙar ba tarbiyya to fa ba ba al'umma wai za su bal qaumu fi akhlaqihim fa akim alaihim ma'ataman wa awila da zarar mutane sun rasa tarbiyya to ya kamata ma kai kukan mutuwarsu don ko suna nan kamar matattu suke wa inna mal umamul ahlaqu ma baqiyat fa inhum zahabat ahlaquhum zahab wato shi wannan sigatul lahi din masdari ne muakkidu da yake ya zo dan karfafawa li amanna ga amanna da ya gabata wa nasbuhu an masa nasba bi fi'lin muqaddari da fi'li wanda yake muqaddari shi yasa kamar magana ibnu malik da ya kawo ta mutlaka malamai suka ce yana cikin guraren da shi ibnu malik yake kawo magana mutlaka wadda take bukatar a yi mata kaidi kafin shi cewa yi wa hasbu amilil muwakkidim tana wa fi siwahu li dalilin muttasa a shafe amilin masdari muakkidi ba daidai bane bai halatta ba amma idan masdari ba mu'akkidi ba ne a iya shafe amilinsa to amma kama a nan masdari ne mu'akkidi gashi kuma an shafe amilinsa kaga magana tasa ya kawo ta bisa idilaki ne amma tana bukatar a yi mata kaidi shi yasa ana cikin guraren da yake a cikin alfiya suke bukatar gyara ko malamai suke faɗa cewa lalle suna bukatar gyara malamai suke cewa duk irin wannan cucocin alfiya sai su zamo wato min al'adwa illati la dawa a alilaha sai zamo cucoci ne wanda yake masu shiga saboda sa karbuwarta ta samu karbuwa a cikin al'umma Allah ya sa ta samu karbuwa a cikin al'umma shi ya sa min al'adwa illati la dawa alaha ai sabagan Allah Allah ya rina mu ya halice mu sibga Allah irin runawa irin halitta ta Allah wal muradu biha dinuhu ana nufin addinin Allah an kamanta addinin Allah yanda tasirinsa ko alamominsa suke bayyana ga bawa da rini wanda aka yi ga tufafi yanzu an rina tufafi kore ya za ka ga tufafin ba kore za ka gan shi ba to haka ma mai bin addini sai ka ga duk alamomin addinin tare da shi turawa suka kawo ka ce za ka gyale yadda Allah ya dora ka kai riko da yadda turawa suka ka suka dora ka a yadda Allah ya dora ka ya fi kyau daga yadda turawa suka dora ka ko suke kokarin sai sun dora ka a za a yi riko da da abin da Allah ya dora bayi a kai wa nahnu lahu abidu shi sirgatan din tamizi ne da wanda yake wato muhawwali daga mubtada ko muhawwali ne daga mubtada anan ko wa nanu lahu abidun haqiqa mu masu bauta ne ga Allah subhanahu wa ta'ala ba mu da wanda zamu bautawa in ba Allah ba Allah ya tabbatar da mu bisa bautar tasa Allah ya taimake mu bisa bautar tasa Allah ya sa ni bauta wadda take karbabbiya a wajen Allah dan baiwar Allah
أجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون قال الله سبحانه وتعالى ومن سبحانه وتعالى قل لهم شنو رسول يا رسول الله واتو انا آية تاسو كان قال اليهود يهود اسكا تشيل المسلمين ga musulmi nahnu ahlul kitab al-awwal mu ne aka fara saukarwa da littafi wa qiblatuna aqdam al-qiblan mu ta fita ku dadewa sai da aka fara duban baitul maqdis aka dawo duban ka'aba walam takun al-anbiya'u min al-arabi wai da can ba a yi annabawa a cikin larabawa ba walau kana muhammadun nabiyyan lakana min da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne da sai ya zamo daga cikin su za a aiko shi sai sai Allah ya saukar da wannan aya fa nazala sai wannan aya ta sauka qul juna na fillahi yanzu kwace da yanzu kwace za ku yi jayayya da mu to hasimuna na ku ce za ku yi husuma da mu a cikin lamarin Allah an tsafa nabiya min al-arabi dan cewa Allah ya zaba annabi daga cikin larabawa wa huwa rabbuna wa rabbukum alhali ubangijin shine ubangijin mu shine ubangijin ku yanda yayi ku to mu ma shi yayi mu shi yasa ta wannan fuskar da me kuka fi mu ba cewa shi ya ko mu wani daban ya mu ba Allah guda ɗaya ne shi ne kuma mahalicin duk halitta shi da ya kuɗin shi ne mu ma ya mu falahu an yasdafi min ibadihi man yashau Allah yana iya zaba a cikin bayansa ya zabi wanda yake so wanda ya nufa ya zaba wala na a'maluna alhali kuma ayyukanmu namu ne nujaza biha za a yi mana sakayya da ita bai aifa in kana tunubuwatu min jihati istifa'illahi wa tiyarihin idan dai annabta tana samuwa ne gabawa ta fuskar zabin Allah da zabin sa a ubangijinku shine ubangijinmu yana iya keɓanta duk wanda yake so da rahama ta sa in kuma ana samun annabta ne ta fuskar aiki a amalu kamar yadda kuke da ayyuka na kyawawa da za a yi muku sakayya a kanta to mu ma muna da ayyuka kyawawa da za a yi mana sakayya a kai to da me kuka fi mu ai ba da abin da kuka fi mu bayi duk a wajen Allah ɗaya ne abin da ke bagota bawa tsayawarsa ga tafarkin Allah wanda da yake ya tsaya ga Allah ga tafarkin Allah to shine ya samu fifita da sababin wannan tsayawa amma yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa kullukum min adama wa adamu min turabi la farra li arabiyyin ala ajamiyyin illa bi taqwa dukkanin kudiyan annabi adam ne annabi adam din nan daga turbaya aka yi shi ba wani fifiko ga balarabe bisa wanda ba balarabe larabe ba sai ta fuskar tsoron Allah in ya tsoro in ya ji tsoron Allah to sannan ne yake mafifici amma ya zama wanda ba balaraban ba ya fi tsoron Allah sai zama ya fi wanda yake balaraba sai zama ya fi wanda yake balaraba wata ran a gaban wani daga cikin halifofi na banu umayya yana tambayar wani malami yanzu a gari kaza waye babban garin a ilimi sai ya ce wani ya ce to shi wani ɗin da ka faɗa balarabe ne asalinsa ko gaga sai ce a asalinsa ba balarabe ba ne shiga musulunci suka yi ya ce gari ka zafa yace shi mana ne yake babba a garin asalin sa balarabe ne ko ba balarabe yace ba balarabe ba yana ta faɗa shi fuskar halifa sai ƙara sauyawa take ya za a ce duk waɗannan manyan malamai na garuruwa duk ba larabawa ba ba wanda asalin su larabawa shi malamin yace da ya tambaye shi wani gari da ya ga yadda fuskarsa take sauyawa to sai ya ji tsoron me zai faru sai ya faɗi sunan wani ya ce ya yake ya ce ai balarabe ne yau alhamdulillah wannan lamari na Allah shi kan salifa ne yake faɗa ya ce lamarin nan na Allah da tsayawa ne ba da gado ba ne duk wanda yake ya tsaya lamarin Allah shi zai samu ɗaukaka ba da gado ba ne shi kansa halifan ne yake yake faɗa haka shi yasa ai ba fifiko ga wani akan wani sai da tsoron Allah mu mun yi tarayya tare da ku a cikin bautar da ayyuka mu bayan Allah ne mu kamar yadda kuma kuke bayan Allah muna ayyuka kyawawa kamar yadda kuke ayyuka kyawawa to wala kumu amalakum tujazawna biha za mu kusa kai da ita fala ya budu an yakuna fi amalina ma tastayiqu bihi al-ikram baba ne wanda yake yayi nisa ya zamo a cikin ayyukan mu an samu abin da za mu sancanci girma da shi wa nahnu lahu mukhlisun alhali mu masu tsarkake addini ne ga Allah masu tsarkake aiki ne ga Allah donaku bandaku ai lam nushbihi ahada bam tare da wani ba da Allah bihi lafikum antum sabanunku fagazzina alaikum wasfan huwa al-ihlas min fiku da sifa sifar da yake tafi kowace sifa ma daukaka ita ce me ihlasi tsarkakewa ga Allah tabaraka wa ta'ala ya zama bawa duk abin da zai yana yin sa ne yana duban Allah fakana al-aula bi zalika nahnu la antum sai zama ma mu muka fi cancanta da haka ba ku ba mu muka fi cancanta amma inda a ce annabta ta fuskar cancanta ne to mun fi ku cancantar ma a samu annabi a cikin illa iyaka ita annabta ba ana samun ta bane don wata bajinta a aiki zabi ne kawai na Allah ولم تكن نبوة مكتسبة ولو رقى في الفرل على عقبة بل ذاك فرل الله يؤتيه لمن يشاء جل الله واهب المنن annabta ba ta taɓa zamowa a ban tsoriri ba ko da bawa zai kai mafi ɗaukaka tsoron ruwa na fifiko in bawa zai fi kowa ibada a ce wakacinsa ba wanda ya kai shi a ibada to wannan bai sa a ce ya cancanci a bashi annabta ba annabtan nan baiwa ce ta Allah Allah yana ba da ita ne ga wanda yake yaso shi yasa sai baiwa ta Allah subhanahu wata'ala ba da iktisabi bane والجمل الثلاث والهمزة للإنكار همزة أتهاجوننا لاستفهامي إنكاري ne wato istifhamin majazi ne ana bai dace ku yi jayayya da mu ba bai dace ku yi jayayya da mu ba wal jumalu salasu ahwalu jumlolin guda uku da halaye ne da wato huwa rabbuna wa rabbukum da kuma wala na amaluna da kuma amalukum da kuma wa nahnu lahu mukhlisuna da halaye ne guda uku to أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون أم يقولون برسو يهودا وسنا تشيوا ko kuma su nasara suna cewa bilya'i kenan ko kuma amta kununa ko ko ku yahudawa da ku nasara za ku ringa cewa inna ibrahima hakika annabi ibrahim wa isma'ila da ɗansa annabi isma'il wa isaqa da ɗan uwan annabi isma'il din shine annabi isaq wa yaquba da jika da jika annabi ibrahim shine annabi yaqub dan annabi isaqa wal asbada da an shi kuma annabi yaqub din kano hudan wai baki ɗayan wayannan sun rayu ne bisa addinin yahudanci sun mutu bisa addinin yahudanci to kullahum kace da su a antum alamu amilla ko ne kuka fi sani ko ko Allah ne ya fi sani balillahu al'alim bala Allah shine masani Allah ko ya faɗa mana cewa annabi Ibrahim ba ba Yahude bane haka nan in nasara suka ce annabi Ibrahim ba nasare ne da wa'annan wanda aka ambata bayansa su ma nasara ne to ce ne da su ku ne kuka fi sani ko ko Allah ai Allahu alam Allah shi ya fi sani wa qad barra'a minhuma Ibrahim hakika ubangiji subhanahu wata'ala kuwa ya kubutar daga da annabi Ibrahim daga a ce shi ba yahude ne ko ba nasari bi kaulihi da yace ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniya annabi Ibrahim ba ba yahude bane ba kuma ba nasari bane wal muskuruna ma hu tabaul lahu wa'anda aka ambata tare da shi masu bi ne ya gare shi annabi Ismail annabi Isaac annabi Yaqub Lasbat ya'yan annabi Yaqub duk masu bi ne ga annabi Ibrahim wa man azlam ba daya wanda yake yafi zalunci mimman ka tama shahadata daga wanda ya boye wa mutane a fan nasa ya boye mutane shahadatan sani inda hu min Allah da yake wajensa daga Allah Allah ya ba mutum sani amma ya boye wa mutanen sani wannan abin da Allah ya bashi sanin nasa ba dan komai ba dan ya samu cimma wata manufa tasa to ba wanda ya fi wannan zalunci shi yasa kenan ashe duk abin da Allah ya hore na ilimi a bayyana shi shine abin da yake daidai ka a ce za a boye musamman idan ya zama boyewar don cin a cimma wata manufa ne irin wannan shine a za a faɗa nan gaba a kai wa iza hazallahu misaqal ladzina utul kitaba la tubayyinuna hu lin nas wala taktumuna fanabazuhu wara'a zuhurihim washtaraw bihi samanan qalila fa bi sama yashtaru ai la ahada azlam wato wannan istifhamun na nafayi ne istifhamin ma'anarsa nafayi shine mufassir ya fassara da la ahada azlam man din ta istifhami ce amma istifhamin ma'anarsa nafayi ba ɗaya wanda yake yafi zalunci wa humul yahudu su waye masu wannan sifa su ne yahudawa katamu shahadatan la fi tawrat lil ibrahim bil hanifiyyah sun ɓoye shaidar da Allah ya a cikin attaura ga annabi Ibrahim da cewa yana kan addini hanifi ba yana kan addinin Yahudawa ba ai wali Muhammadin bin risalati sun ɓoye shaidar da Allah ya ga annabinmu sallallahu alaihi wasallama da manzanci Allah ya ba da shaida ga annabinmu a cikin attaura cewa annabinmu manzo ne nasa amma Yahudawa suka ɓoye wannan shaida haisu zakarallahu awsafahu inda yake Allah ya ambaci sufofin annabinmu ya ambaci ɗabi'unsa a littattafansu amma su sai suka jirkita ta suka musanya ta wa mallahu bi gafilin amma ta amaluna ubangiji ba mai kyale abinda kuke aikatawa ba ne ku ɗauka abinda kuke ba daidai ba Allah zai kyale Allah yana sane da ku kuma zai muku sakayya akan wala tasibanna la gafilan amma ya amalu zalimin in ya ويؤخرهم يوم تشخص فيه الأبصار tilka ummatu shi yasa wannan aya ta kunshi ba da tsoro ga dukkan wanda yake azzalim ko wanda yake musanya ilimin da Allah ya hore masa yake faɗan wani daban don cimma wata manufa ko bin son zuciyar wa'yansu to ya tabbata ba makawa Allah sai ya rike shi akan wannan abin da yake tilka ummatu tilka ummatu qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وأنن أنباء da aka ambata da al'ummansu jama'a ne wanda yake sun yi wakacinsu sun huce sun yi wakacinsu sun huce laha ma kasabat sakamakon duk abin da suka aikata ya tabbata gare su su za su samu sakamakon abin da suka aikata na kyakkyawa kakku dauka abin da suka yi kyakkyawa ko dinnan dan kuna tunkaho da cewa 'ya'yansu ne ko jikokinsu sai a ɗauka a baku shi yasa wannan aya asali kamar raddi ne ga yahudawa yahudawa suna tunkaho da cewa su jikokin annabi ibrahim ne su jikokin annabi isaka ne su 'ya'yan asbadu ne 'ya'yan annabi yaqubu ne to allah ya faɗa cewa gaskiya ne ku 'ya'yansu ne amma kar ku ɗauka cewa ayyukan da suka yi kyawawa naku ne nasu suka yi shi yasa in kuma kuna son ku samu matsayi wajen Allah ku tsaya ku yi aikin kyakkyawa matukar ba ku tsaya ku yi aikin kyakkyawan ba ba ku da matsayi wajen Allah wala kun ma kasabtum kuma abin da kai aiki shi za ku ga sakamakon sa ba za a dauka a basu ba in kun yi aiki kyakkyawa ba za a dauka a basu ba kyakkyawan sakamakon naku ne wala tusaluna amma kanu ya'maluna ba za a tambaye ku ba daga abin da suke aikatawa kamar yadda su ma ba za a tambaye su daga aikin ku ba kowa ya ji da aikinsa kullu nafsin bima kasabat rahina kowace rai abajin yanawa ce da aikinta in ta yi aiki kyakkyawa shi kenan sakamakon ita za ta gani in ta yi aiki mummuna sakamakon ita za ta gani ba za a ce wannan dan dan wane bane shi ko ai mummuna ku kyale shi a ba haka abin yake ba ta yi daga ba shi uban ya ceto ga dan amma dai shi dan da farko sai ya fara ganin mummunan aikinsa sai an fara nuna masa tukuna haka nan ta yi dan ya ceto ga uban ta yi dan ya ceto da ga uban amma dai da farko shi uban sai an fara nuna masa mummunan aikinsa daga baya ne wannan ceto kuma da wannan ba wai ya kore cewa za a sami ceto ga wanda yake mummuni ba mummuni zai ceto kuma za a yi ceto ga wanda yake mummuni sai kulu sufa سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ubangiji ya ce da sannuwa wayan mutane za su ce wato mai tafsirin zai faɗa nan gaba jalaluddin suyudi zai faɗa nan gaba cewa ita wannan ayar min al-kibari bil gaibi tana daga ba da labari da gaibi wa hasulu zalika hasilin abin da ya faru cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana fuskanta alƙibla a yayin sallah sanda yake maka yayin da ya hijira zuwa madina sai aka umarce shi da fuskantar baitul maqdisi don jawo hankalin yahudawa tunda a madina akwai yahudawa shi yasa sai aka ce da manzo sallallahu alaihi wasallama ya koma fuskantar baitul maqdisi a maimakon ka'abar da da ake fuskanta dan haka din ya zamo talifi jan hankali gare su to bayan nan sai Allah ya saukar da wannan ayar don ya sanar da shi da cewa shi ubangiji subhanahu wata'ala nan gaba zai sa shi ya koma duban ka'aba fayyu'u tararu alaihi za a samu wa'yansu su ce me yasa aka koma duban ka'aba me yasa aka ban duban baitul maqdis dan ya zama mu'ujiza ga manzo sallallahu alaihi wasallama dangane da bada labarinsa da abu wanda yake gaibi abinda bai riga ya afku ba manzo Allah ya bada labari da shi ya zama ko abinda ya tashi afkuwa ya afku dacewa da yanda annabi ya bada labari sannan kuma ayar juya ka'aba zuwa ka'aba juya alkibla zuwa ka'aba ya ta sauka daga baya abin hukuntawar wannan magana kenan cewa wannan ayar ta gabata dangane da sauka da kuma karantawa ita ta fara sauka kafin ayar wa min haisu harasta fa walli wajhaka sharar masjidil haram ta sauka kuma a wajen karantawa ma ita ake fara karantawa kafin a karanta waccan da yawa daga malaman tafsiri sun tafi bisa wannan fassarar da aka faɗa wa abin da ya zo daga abdullahi abbasin da shi da waninsa cewa ita wannan ayar a gabatarwa ce a wajen karantawa amma fata jinkirta a wajen sauka an ayatul tahawili daga ayar mai da annabi sallallahu alaihi wasallam ga fuskantar ka'aba hikimar ba da zuwa da sun din fa'idantar da dorewa bisa wannan maganar minhum daga su masu fadatta da kuma wanda za su zo bayansu bayan su sun huce ma wanda suka zo bayansu su ma za su ringa cewa me yasa ba za a dubi baitul maqdis ba su yahudawa koyaushe alƙiblar su baitul maqdis nasara kuwa alƙiblar su inda rana take fitowa shi yasa kama anan sai ya zamo kama anan inda yake alƙibla ga yahudawa da inda yake alƙibla ga nasara da inda yake alƙibla ga musulmi duk sun haɗe saboda annan daga nan baitul maqdisin yana gabas ne mafitowar rana daga gabas ne kaba ma a gabas take shi yasa kamar anan sai zama kenan musulmi inda za su kalla a sallah nan ma yahudi za su kalla dan nan ne wajen baitul maqdis nan nasara za su kalla dan nan ne mafitar rana inda rana take fitowa to amma ah, wani wajen sai zama an samu bambanci yanzu kama a madina yahudawa gabas za su kalla a madina amma musulmi kudu za su kalla tunda ka'aba tana kudu ne daga madina Ah, nasara am, am, wato nasara kai gabas za su kalla tunda nan ne mahutar rana musulmi su kalli kudu su ko yahudu su kalli arewa tunda baitul maqdis yana arewa da madina yasa kamar anan sai zama alƙiblar duk ta bambanta alƙibla anan sai zama ta bambanta to abinda ake kira wa shi sufaha'u lafazin sufaha'u jam'i ne na safihu wa ake kira safihu shi ne duk wanda zai bar abinda zai amfane shi abinda yake karuwa ce gare shi am- ya ɗau abinda zai cuce shi amfanin ko cutuwar ta fuskar duniya ne ko ko ta fuskar addini Eh, ko ta fuskar addini illa iyaka wauta ta duniya da dama-dama ko da dai an faɗa cewa safihi na duniya shi kansa a yi masa hajaru ka a bashe ya tasarrufi da dukiyarsa don kai ya lalata tunda bai san abin da zai amfane shi ba baya gudun abin da zai cuce shi sai ya kyale abin da zai amfane shi ya ɗau wanda zai cuce shi shi yasa aka ce a yi masa hajaru tunda shari'a ta zo da cewa a killace ko a kiyaye dukiya yanda aka yi umarni da a kiyaye addini haka aka yi umarni da a kiyaye dukiya wala tutu sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyam ko ku bar wawaye sibanna a dukiyar da Allah ya sanya lamarin rayuwarku baya tsayuwa sai da ita komai na rayuwa sai da kuɗi shi yasa ka a bari wawa ya tozarta kuɗin ba daidai bane a bari wawa ya tozarta kuɗi amma wauta ta duniya ai da sauki akan wauta ta lahira tunda wanda ya wauta a lamari na duniya to kwaruwarsa ko kwaruwar wanda ya kwara iyaka a wannan rayuwar ne amma wanda ya wauta a lamarin lahira wannan kwaruwa ce wadda take madawwamiya wanda yake ya bar abin da zai amfane shi a lahira ya dau abin da zai cutar da shi a lahira to a wannan kwaruwarsa kwaruwa ce wadda take har abada ya dora kansa ne akan cutuwa cutuwar da za ta dawwama a gare shi shi ko wanda yake a duniya ne to ai cutuwa ce amma iyakantacciya kul mata'u dunya qalil wal akhiratu khairun liman ittaqa ba ma- ba kokonto ko cewa shi kafiri ya rataye da abin da zai cuce shi ta fuskar addini shi yasa duk kafiri duk wayan kafiri duk wayan da ake gani nasa to amma wawa ne tunda ya bar abin da zai a- amfane shi ta fuskar addini ya dau abin da zai cutar da shi ta fuskar addini da sannu wawaye minan nasi daga cikin mutane al-yahudi su ne yahudawa ko wal mushriki na da mushrikai za su ringa cewa ai fa inna hum utararu ala nabi dan yahudawa sun yi itirari ga annabi ko sun yi itirari eh, ga annabi wa ashabi da saban sa fita hulihim an jihati baitul maqdis ila jihatil ka'bati akan me yasa annabi da sahabbansa za su bar fuskantar baitul maqdis a wajen sallah su dawo fuskantar ka'aba haka nan mushrikai fa innahum mutararru alaihim bi tawulihim awwalan wa rujuhihim saniya su ma mushrikai sun yi itirari ga annabi da sahabbansa akan me yasa farkon zuwan sa Madina ya daina duban Ka'aba a wajen a wajen sallah bayan da zaman da ya a Makka ita yake duba me yasa ya dawo kuma yanzu yace zai dube Ka'aba abin nasa ko haka dai kawai yake yanda yake so kullillahi wato me ya juyar da su ai ayyu shay'in ma wallahu wani abu ne ya juyar da su ai ayyu shay'in sarafan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wal mu'minina ai wani abu ne ya juyar da annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'minai an qiblati mullati kanu alaiha daga alqibla da da ita suke kallo da suna fuskantar ta ne ai alastiqbal ya ita suke kallo fi salati a sallah wa hiya baitul maqdis ita ce baitul maqdis wal ityanu bisini da aka ce sai ya qulu addallati alal istiqbal wadda ita tana nuna cewa abin zai afu ne nan gaba fi'li murari ya dace ya zama yana nufin yanzu ko kuma nan gaba amma akwai wasu karuffa ko kalmomi da in sun zo tare da shi to a sannan sai ya zamo yanzu yanzu yake nufi akwai wasu harufa kuma da in sun zo tare da shi ko kalmomi wanda in sun zo tare da shi sai ya zamo sannan nan gaba yake yake ake nufi nan gaba ake nufi kamar yadda akwai wasu harufan ma da in sun zo tare da shi fi'ili murari in sai ya koma da ake nufi kamar irin su lam lam in ta shiga wa fi'ili murari iya sai ta mai da shi da lam yalid wa lam yulad to ya nuna cewa a da can ba a samu ɗa ba ga ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yadda ba za a samu yanzu ko nan gaba ba to kul kene da su wato minal ihbari bil gaibi wannan yana daga ba da labari da gaibi qur'ani bayan shi kansa zama wasu mu'ujiza ijazi nasa to kuma ya kunshi wasu mu'ujizozin kamar ba da labari da abin da yake gaibi abin da bai riga ya afku ba qur'ani ya ce ga yanda zai afku ya zama ko ya afku din haka kamar wannan ko kamar na suratul rum alif lam mim gulibatur rum fi adnalar wa hum min ba'di galabihim sayagalibun fi bir sinina aka faɗa ma aka faɗi wakacin kuma abin ya afku haka da shi yasa yana daga iya mu'ujizozi na qur'ani ta fuskar ba da labari da abin da yake gaibi mu'ujizozin qur'ani suna da yawa ba za su lissafu ba kul ce ne da su ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam lillahi al-mashriq wal maghrib ai da gabas da yamma na Allah ne dan Allah ya ce a dubi gabas to gabas din ta wace ce ba tasa ba in kuma yace a dubi yamma to yamman ta wace ce ba tasa ba ayil jihatu kulluha ai baki ɗayan jihohi fa ya muru bitawajjuhi ila ayi jihatin sha shi yasa ubangiji yana iya umartar bayinsa su fuskanci duk inda yake so su fuskanta sai ya zama fuskantar nan din ne yake ya ayyana a kansu la atirara alaihi ba itirari gare shi malamai suke cewa shi musulmi yana da alkibloli da yawa akwai alkiblar sallah ita ce ka'aba akwai alkiblar zuciya ta musulmi ina ne alkiblar zuciyar musulmi rauren manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake musulmi na hakika zuciyarsa koyaushe ba inda take hange irin inda manzan Allah yake nan ne alƙiblar zuciyar duk mummuni akwai kuma alƙibla ta addu'a shine sama musulmi zai addu'a sama yake daga hannunsa dan yana ganin cewa ai wa yunazzilu alaikum minas sama'i rizqa shi yasa akwai alƙiblar addu'a akwai alƙiblar sallah akwai alƙiblar zuciya inda zuciya take fuskanta koyaushe zuciyar bawa a koda misali wasu musulmin ai su sun tashi duban ka'aba akwai inda za su duba sai ta yi misali a makka a madina in za ka yi sallah ya zama inda kake sallar kudi ne da raurar annabi kaga za ka sake duban kudi ne kamar ka ba raurar baya to amma duk da ka ba ta baya da fuskarka zuciyarka raurar take kallo zuciyar taka raurar take kallo koyaushe musulmi ba inda ya dosa ba inda zuciyarsa take hange inda musulmin ne na hakika irin raurar annabi sallallahu alaihi wasallam inda annabi yana nan a nan a raye huwa hayyun fi qabrihi bi hayatin kullu hayyin min hala istidahu yana nan raye a kabarinsa rayuwa ta musamman da duk wani mai rai ma na hakika yana samun baiwa ne daga wannan rayuwar ta annabi sallallahu alaihi wasallama duk wani mai rai yana samun rayuwa ne daga wannan rayuwar ta annabi sallallahu alaihi wasallam mai rai da bai samun rayuwa daga wannan rayuwar ta annabi to matacce ne a hakika wannan ya zamo matacce a hakika to ya hadi man ya sha ubangiji yana shiryar wanda ya nufi siyar yadda shi ila siratin mustaqim ya zuwa ta farki wanda yake madaidaici dinil islam shine addinin musulunci wa minhum antum ko musulmi kuna cikin waɗanda Allah ya nufi shiryar da su din shi yasa ya dora ku bisa addinin musulunci mun gode wa Allah bisa wannan ni'ima da ya mana duk ni'ima ba kamar ni'imar a dora ka bisa daidai a dora ka bisa tafarkin shari'a tafarkin da in kana kansa ka tsira tsira duniyarka da lahirarka ka tsira duniya da lahira dalla ala haza fadin ubangiji ya shirya bisa wannan wa kazalika وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا Mm.
وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم wa kazalika kamai- kama hadainakum ilaihi kamar yadda muka shiryar da ku zuwa ga addinin musulunci haka nan ma kuma ja'alnaku muka sanya ku ya ummata muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ya ku al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallam muka sanya ku ummata al'umma ce ku wasada wanda suke zababbu kiyara zababbu udula adalai fal ma'ana abinda ake nufi asabu hisalin hamidati ma'abuta ta dodi kyawawa wanda yake abin yabo wala shakka anna man kana kazalika fa hum khiyarun udulu ba ko kwanto kuwa a cewa duk wanda yake haka to ya zama zababbe adali wanda duk yake yana da tadodi dan daukakan mutum ai kularsa da kyawawan ɗabi'u duk wanda yake ya kula da kyawawan ɗabi'u sai samu ɗaukaka duniya da lahira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yi kuna so in faɗa muku suwaye a cikinku suka fi soyuwa zuwa gare ni kuna so in faɗa muku kuma ko a ranar alkiyama a cikin ku suwaye suka fi kusa da ni dan Allah ya ce in kuna so ku san su to a hasinukum akhlaqa wanda suka fi ku kyan ɗabi'u shi yasa in mutum masoyi ne na annabi sallallahu alaihi wasallama to a ga haka a kyautata ɗabi'arsa ba ya zama ya fi kowa kosawa ko bakar magana ko mummunan hali ba a cikawa da alkawari ba ya riko da amana ba amma kuma yana da awasan annabi ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari cewa ga fa wa'anda suke nasa hakikatan a tsaya a kula da kyawawan ɗabi'u shine alamar san annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam tun kan a bayyana aike gare shi aka yi masa shaida da cewa ya fifici ma'abuta zamaninsa a kyawawan ɗabi'u dukkan ɗabi'u na cika sai da Allah ya ce- ya tara masa har ya zo ya yabo gare shi da haka ala annahu rabbu hulkin azim wa bil mu'minina ra'ufur rahim bizalika asna bizalika asna alaihi alalim Ah, wa aqsama subhanahu fil qadim bi amri lahu wa huwa ala hatiram manzo Allah mai ɗabi'u ne na cika mai ɗabi'u ne na kamala gaba ɗaya Ah, da haka ubangiji ya yabo gare shi wa innaka la'ala khuluqin azimi ha kuma ya rantsuwa ma da rayuwarsa la amruka innahum lafi sakaratihim ya amahuna to kuma al'umma ku yi koyi da manzon don haka aka ba ku ɗabi'u an sanya ku a